الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ونصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المسلم رحمه الله تعالى وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق وأخبر أن كتابه وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء به وتشرق تستضيء وتشرق به كما قال تعالى أول كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي أول كان كافرا ميت القلب مرمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته فجعل الكافر من صرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه فهديناه للإسلام ونعشناه به فصار يعرف مضار نفسه ومنافعه ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه فأبصر الحق بعد أماه عنه وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام كما قيل ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake tara mu a wannan safiya safiya ta lahadi 11 ga watan rajab shekara ta 1438 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina inda kuma shine tara ga watan hudu a shekara ta 2017 a lissafin milaniyya za mu tashi a darasinmu na 22 a karatunmu na littafin zafatul lahfan في مصائد الشيطان لما ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى in ba a manta ba kuma dama makon da ya gabata mun fara sabon babi shine babi na uku na hudu kai ko? na babi na hudu wanda a cikin malam ya fara mana bayani akan cewa rayuwar zuciya da haskakuwarta shine sababin duk wani alheri a cikin zuciyar kamar yadda mutuwarta da duhu da ke cikinta shine sababin duk wani sharri da zai same ta shine ya bayyana waɗannan abubuwan cewa asalin kowane alheri da sa'ada da cin nasara da komai dai a rayuwar bawa ba ma iya bawa ba dukkan mai rai mai furuci to shine a ce rayuwarsa ta cika kuma wato a ce yana da rayuwa cikakkiya da kuma haske shine ya kawo mana da cewa inda ba mu manta ba cikin kuma bayanin da muka yi ita rayuwar in ta kammala to sassan jiki za su yi aikinsu yadda ya kamata shi kuma haske in ya samu to za a iya bambancewa tsakanin abu mai kyau da marar kyau sai kuma rayuwar ta aiki wajen zaɓar abin da za ta zaɓa wani a dunkule shine abin da muka yi makon da ya gabata to shine bayan ya bana misalai sai kawo mana kuma yace wa qad zakara subhanahu hadain al-aslain fi mawadi'a min kitabihi waɗannan asali guda biyu da rayuwa da kuma me haske yawon Allah madaukaki a cikin alkur'ani a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ya ambaci wannan asali guda biyu din wato da rayuwa da kuma hasken قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ها؟ نعم الله من أبكيتي حكنا مكي مكا وحي زوا غريكا كو مكي وحي زوا غريكا نروحا ونروحي من أمرنا دقلم رمو دقلم رمو ma kunta tadri mal kitabu da can baka kasance ka san wani abu da ake ce mai littafi ba walal imanu haka nan baka kasance ka san imani ba walakin sai dai ja'alnahu mun sanya wannan wahayin ya zama nuran wani haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina wanda da shi muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu kun ga anan ya ambaci ruhi ya kuma ambaci mai haske ruhi shine rayuwa sannan kuma haske wanda da shi ake samun shiriya sai ce fa jama'a baina ruhi alladhi yahsulu bihi alhaya kun ga ya ambaci ko ya hada abubuwan nan guda biyu wato da ruhi wanda rayuwa take samuwa da shi والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق da haske wanda da shi akan samu wato bambance hanya saboda hasken da za a haska ku da shi al'iba'a wal ishraq din ma'ana su daidai da nur din wa akhbara kuma sannan Allah madauki ya bada labari anna kitabahu cewa littafinsa alladhi anzalahu ala rasulihi wanda ya saukar da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam mutadamminun lil amrayn ya kunshi wannan abubuwan guda biyu maganar rayuwa da jiki zai rayu da shi sannan kuma kowane bangare na jiki ya yi aikin da ya dace a kammale da kuma haske wanda zai amfani da shi wajen gane hanya da bin hanya fa huwa ruhun da haka shi alkur'ani ruhi ne tahya bihi alqulub rai ne wanda da shi zuciya takan rayu duk mutumin da bai haskaku da alkur'ani ba to zuciyarsa a mace take ba zai samu rayuwa ba wa nurun kuma sannan alkur'ani haske ne tastadi wanda zuciyar da shi takan haskaku wa tushriqu bihi kuma da shi take yin hasken dai da za ta ga hanya da za ta miƙe dodar akan hanyar da ya kamata ta bi nan dai abin da ke so nuna mana waɗannan misalan guda biyu cewa Allah maɗauki ya amfani da su a wurare da yawa ya ambace su wanda zai tabbatar maka cewa abin da ake nufi da wannan ruhin ruhil qalbi abin da ake nufi da hasken kuma shi ma hasken zuciya wanda dole sai da shi rayuwa za ta samu kuma sannan a ganin hanya da bin hanyar da zaɓar binta ita mai kyau a bar mummuna shi ma zai samu kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗauki dai ambata a ayar da muka karanta a makon da ya gabata awa man kana maitan fa ahyaynahu yanzu shin wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi wa ja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske yamshi bihi fin nasi wanda da shi yake tafiya a cikin mutane don ya bambance abin da yake daidai ya san inda zai sa kafarsa ya san me zai zaɓa na daidai ya aiki da shi abin da ba daidai ba ya watsi da shi ai abin da Allah ke nufi a nan awa man kana kafiran mai yital qalbi yanzu shin wanda ya kasance kafiri mai matacciyar zuciya mazmuran wanda yake ɓoye fi zulmatil jahil wato duhun jahilci ya lullube shi shine ma'ana maghmuran fa hadainahu li rushdihi sai muka shiryar da shi zuwa ga shiriya wa waffaqnahu lil iman muka ba shi gamdakatar ya dace da samun imani waj'alna qalbahu hayyan ba'da mautihi kuma muka sanya zuciyarsa ta zama rayayya bayan kwada matacciya ce mushriqan mustaniran ba'da zulmatih ya haskaka bayan duhun da yake ciki ma'ana shin baka ga wannan ba wanda ya zama kaza to shine sai kawo tashbihinsa wanda ya zama da wannan surar muka sanya shi ma'ana yana cikin mutuwa sai muka rayar da shi kuma muka ba shi haske da zai tafiya a cikin mutane daidai yake da wanda ai mun ya mun karanta wannan makon da ya gabata ko kamar masaluhu fi zulumati kamar misalinsa wanda yake cikin duhu laisa bi kharijin minha alhali ba ta zai daga cikin duhun ba ai kaga ba za su zama ɗaya ba yau da wanda ke cikin da mai rai ba zai daidai da macece ba wanda ke cikin haske ba zai daidai da wanda ke cikin duhu ba faj'al al-kafira in mun lura zamu ga ya sanya kafiri lin sirafihi an ta'atihi saboda kaushewar da yi daga da'ar Allah wa jahlihi bi ma'rifatihi da jahilcin jahilcin da yayi na sanin Allah bai san Allah ba wa tauhidihi da kuma bai san tauhidin Allah ba bai san ya kadaita Allah a bauta ba wa shara'i dinihi bai san shari'ar addininsa ba kun ga wannan sifofi ne na na kafiri to abin takaicin shine a ce an samu muminin da shi ma ya siffantu da wannan gashi kuma shi ba kafiri bane yana faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yi imani da ita a gwargwadon fahimtarsa amma za ka same shi ya juya baya da'ar Allah bai san sanin Allah ba bai san tauhidin Allah ba bai san shari'ar Allah ba ba abin da ya dame shi sannan daga cikin sifar kafirin har yanzu wa tarkihi al-akhdh bi nasibihi min ridahu da barinsa ga rabansa ya riki rabansa na yardar Allah ba ruwansa da Allah yarda da shi shi wannan rayuwar kawai yana yi ne da dabba take haka yake wal amala bima yu'addihi ila najatihi sannan da barin da yayi na aiki da abin da zai kai shi zuwa ga tsilansa wa sa'adatihi da cin nasararsa da farin cikinsa wannan al'amala mansubi ne saboda shi ma wancan tarka ma'qubi ne akan al-akhdha wa tarkihi al-akhdha bi nasibihi min ridha وتركه العمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته تو wannan kafiri din wannan dama jumla ce mu'tarida daga inda yake faj'ala al-kafira wannan lin sirafihi yana so ya kawo sababin ne kafin ya kawo abin karshen jumla din cikon jumla din cikon jumlar shine faj'ala al-kafira bi manzilati al-mayyit shine asalin zancen da yake so ya faɗa kun ga ya sanya kafiri matsayinsa ɗaya da matacce yadda matacce yake haka kafiri yake saboda me to shine waɗancan abubuwa ɗin ya juya baya baya da'a ga Allah sannan kuma bai san Allah bai san tauhidin sa bai san shari'ar asa ba ya ƙi karɓar rabansa na abin da zai sa ya samu yardar Allah ya ƙi aiki da abin da zai kai shi zuwa ga tsira da kuma wato samun sa'ada daidai yake da الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعه kafi a wato mataccen da ba zai amfani kansa da wani abun amfani ba yanzu akwai wani matacce da a kabarinsa zai iya amfanar kansa yayi wani abu da zai amfani kansa bayan ya mutu babu zancen wani abu da zai amfani shi a wannan rayuwa ya gama shi kafin numfashinsa na ƙarshe daga lokacin da numfashinsa na ƙarshe ya zo ya fita daga jikinsa to magana ta ƙare babu wani abu da zai yi don ya amfani kansa ana fara gabatar da amfanar kai saboda a yi akafin amfanar wani a kai cewa to ashe idan bai iya amfanar kansa ba zai iya amfanar wani ashe ba amfani mutum ya je wurin matacce a kabarinsa yana roƙonsa ya yi masa maganin wani abin da shi kansa mataccen bai iya magani ga kansa ba abin da ke so a ƙara fahimta kenan la yanfa'u nafsahu bi nafi'atin wa la yadfa'u anha min makruhin ba zai iya tunkuɗe wa kansa wani abin ƙi ba to wanda ke irin cikin wannan hali fahadaina ulil islam sai muka shiryar da shi zuwa ga musulunci wani ashnahu bihi muka tashe shi da shi ka zaburar da abu yana kwance shi ne ma'anan na'ash yana kwance jikinsa ya mutu a yayyafa masa ruwa sai tashi misali wannan ana kiransa na'ash wa na'ashnahu bihi da musulunci muka rayar da shi bayan da a mace ki fasara ya arifu mabarra nafsihi sai ya zo ya san duk abin da zai cuci kansa da shi mana tun da ya tashi ya zama ya samu rayuwa ya buɗe ido zai iya gane abin da zai cuce shi yanzu dabba a lokacin da za a haife ta tana samun rayuwa dubi ɗan tinkiya ko ɗan wata dabbar da ya ɗauki musamman wanda suke daji ba wanda suke gida ake kula da su ba ran da aka haife shi ranar yake fara tafiya kuma zai iya ganewa idan abokin gaba ya zo zai gane cewa cinye shi zai zai iya guduwa in ya ba mai cin din ba kuma ba zai gudu ba a ina samu wannan karatun fitrat yau yana inda da rai to ɓangarorin jiki za su yi aikinsu hakanan idan zuciya tana da rai za ta yi aikinta na samun imani kuma sannan a samu haske a zuciyar da zai taimaka ta iya bambance abu mai daidai ta bi shi mummuna ta yi watsi da shi fasara ya arifu madarra nafsihi wa manafi'aha da abubuwan da za su amfane shi wa ya'malu fi khalasiha kuma zai iya aiki dan kubutar da wannan ran min sakhatillahi wa iqabihi daga fushin Allah da uqubarsa فأبصر الحق بعد عماه عنه sai ya san gaskiya ya iya ganinta bayan makancewar da ya mata da nan fa ana zancen zuciya ne idan zuciya ta rayu to haka za ka gani za ta ga gaskiya bayan ku da ana ta bayyana masa gaskiyar ana ta faɗar gaskiya amma bai karɓa ba ba ruwansa amma ran da ya samu wannan rayuwar to idansa zai aiki sai ga gaskiya sai a haskaka masa kuma sai zaɓi gaskiyar wa arafahu ba da jahilihi bih kuma ya san gaskiyar nan bayan da ya jahilce ta wattaba'ahu ba da i'radihi anhu kuma ya bi gaskiyar bayan ya kauce mata da ya bi da ya bijire mata ya kau da kai wa hasala lahu nurun wa biya sai samu haske da kuma diya'i duk haske ne mun sha magana dai akan me ake bambanta nuri da duya ko suna cewa in an ce duya ana maganar hasken da yake samuwa daga zatin abu ainihinsa shine duya'i shi kuma nuru hasken da yake samuwa sakamakon haskakuwa da wani abu kun gani sukan ba da misali da rana da wata rana hatta a ilimin zamani da ya bincika tana haskakuwa ne da zafin kanta saboda ƙonuwa take kamar da kaga wuta haka jikin rana yake akwai wani wurin nata da yake kamar zabalbala yake da tafarfasa daga wannan jikin nata hasken yake fita kamar da wuta ai kun ga wuta ita ma haskenta wani iri ne zati ne to shi duya'i ne duk hasken da yake tafe da wata harara zafi na ƙonewa wanda zai iya ƙona wani shi ake ce ma duya'i hasken da kuma zai ba da haske ne ba tare da ƙonawa ba shi ake ce ma nuru kun fahimta mu wani shine bambancewa da galibi malamai suke yi kamar da Allah maɗauki ya faɗi a cikin alkur'ani da ke cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shine wanda ya sanya rana ta zama biya'i kun ga rana ita mai haska mai haskakuwa ce da haskakawa saboda daga jikinta asalin hasken yake fita wal qamara shi kuma wata Allah ya sanya shi nuran haske ne shi kuma wanda yake dosana daga rana saboda asali daga rana yake samun reflection ya haskaka wani abu to wannan ba ƙarya bai game da masu ilimin yanzu suka binciko haka malamai sun fassara wannan ayar akan haka kuma banda wannan zamu ga shari'ar at-taura Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ambace ya ambace ta da biya'i kuma siffar biya'i ya fi tabbata a kanta ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين حقيقة من بيوى النبي موسى ده هارون الفرقان أبن criterion abin da zai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wa biya'an da kuma wannan biya din malamai suka ce an kira shi biya'i haske irin wannan na zafi saboda wahalhalu da suke cikin shari'ar al'aglala wal a'sar da Allah mulki ba mu labari cewa akwai abubuwa na tsanani da wahala a shari'ar annabi Musa ai mun san wannan ko malamai suna cewa duk da cewa Allah mulki ya ce inna anzalna inna anzalna taurata fiha hudan wa nur mun saukar da at-taura a cikinta akwai haske kun ganin ya ce a cikinta akwai hudan kuma akwai nur malamai suka ce kun ganin cewa aka yi fiha can kuma wasafta ta aka yi gaba ɗaya da cewa biyan din ce ita saboda asalin abin da ke galibi a shari'ar annabi musa shine wannan akwai tsananin akwai wahala ba irin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin kuga ita dabi kullun surar shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuru sai ita haske ne ba mai zafi ba ba mai kona jiki ba ba mai kona wani abu ba wannan dai da cikin bayanan da malamai suke akan ma'anar wannan aya din da bambancewa tsakanin nuri da kuma biya wa hasala lahu nurun wa diya'un yastadi'u bihi wanda da shi mutum zai haskaka fayamshi bi nurihi bainan nas sai zama da wannan hasken ai bi sababi nurihi yamshi bainan nasu zai iya tafiya tsakanin mutane ba sai da dan jagora ba kuma yana sanin inda zai taka ya san abin da zai amfane shi wa hum fi sadafil zalami alhaliku su suna cikin wato duhu ma'ana duhun duhu sadaf duhu ake nufi azzalami ma duhu yawa kuma suna cikin wato bakin duhu kama kila kamar yadda wani mawaki ke cewa yana siffanta wanda yake so wasu kuma sukan karanta shi kamar da yake laili bi wajhiki mushriqun wa zalamuhu fi nasi sari wato dare na kawai saboda samun fuskar ki ya haskaka asan masu waƙen laraba ba sa rabuwa da kalmomin soyayya ko ma'ana dare na ya haskaka saboda fuskar ki a wata riwaya kamar da ambata mana ƙasa yadda aka rawaito shine laili bi wahyika yana magana da Allah shi yasa akwai a cikin littattafan sufaye sun yi amfani da wannan naga wasu har waka suka yi da ita da ganga sosai amma suka sa da fatha da kafin suna magana suna tukabin su ga Allah madaukaki tun da dama su sun saba magana da Allah da irin wannan lafuzza na abin da ya shafi soyayya irin yadda zaka ji ana soyayya tsakanin namiji da mace Allah ya kyauta laili bi wajhiki mushrikun wa zalamuhu fi nasi sari alhali duhunsa shi wannan dare fi nasi sari yana gudana a cikin mutane ma'ana su suna cikin duhu mu muna cikin haske annasu fi zadafi zalami mutane suna cikin bakin duhu wa nahnu fi bau'in nahari mu ko muna cikin hasken yini ma'ana dai yana nufin ya haskaka da abin da ya samu tare da shi wanda zai nuna masa hanya kuma ya ji daɗin rayuwa da shi abin da yake faɗa kenan wali hada yadribu Allah subhanahu al-mathalaini al-ma'iyya wan nariyya li wahyihi wa li ibadihi tunan ya shiga wani zancen da Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ya yi amfani da misalai don ya kusanto da hankalin masu sauraro masu karanta alkur'ani su riski wani saƙon da yake so ya isar kuma wannan hanya ce mai kaiwa matuƙa wajen sa mutum ya fahimci abu domin ɗan adam in kana magana da shi daga lokacin da za ka ɗauko abin da yake mu'amala da shi na rayuwarsa sai ka kwatanta masa da shi to yanzu nan zai gane kowane darasi ne amma da za ka tsaya kai ta kawo masa nassoshi akwai abin da ba zai fahimta ba yanzu ko mun karatun nan da muke yi galibi mutane wanda musamman wanda ba littafi ne a hannunsa ba ana ta karanta larabci ana fassara wani bai san me ake kawai dai yana ji nan ce an fahimta ya ce eh amma kana kawowa kissa ko misali yanzu kamar kaza kamar kaza kowa sai ya daka eh kwarai da gaske haka ne ku ba ka ba to haka a cikin alkur'ani Allah kan buga misalai dan ya sa fahimtar abu ta kusanta zuwa ga kwakwalwa a iya riskarsa yadda ya kamata to akwai misalai guda biyu misali da ruwa da misali da wuta wanda Allah ya yi dangane da wahayinsa dangane da bayinsa abubuwa biyu dangane da abubuwa biyu da wuta da ruwa dangane da wahayi da bayi bayan Allah su kansu mu kenan mutane to za mu zo mu je da misalan suke amma al-awwalu amma misali na farko shine al-ma'i wanda yake da alaka da ruwa kuma dangane da wahayi ma'ana wannan dangane da wahayin Allah madaukaki akwai misalin da zai zo kuma dangane da su kansu bayi din duk dangane da wuta da haske ko abin nan wato ruwa da kuma wuta na farko kama qala fi suratul ra'd kamar da Allah madaukaki faɗa suratul ra'd anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha Allah madaukaki ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatun bi qadriha sai kwaruruwa suka gudana ma'ana suka cika bi qadriha kowanne gurgudan fadin sa da girman sa shine ma'ana wannan bi qadriha din fahtamalat sailu sai wannan ruwan saman da ya zo ya taho da zabadan rabiya kumfa wadda take kari yanzu idan aka ruwan sama da damuna ma makon ruwa mai yawa idan duk mutane za su je wuraren da ruwa kan taru munan mun fi cewa ko mu ce dam dam da muka tona tunda ba irin kasashen larabawa masu kwari na desert da aka sani tsakanin dutse da dutse shi ake ce mawadi dama ko dan ake samun ruwa ya taru har a je a rika ɗiba ana sha ana ba dabbobi yanzu kamar ka ce ne kamar dam dam ɗin ka ba da misali da dam na nan garin idan ruwa ya taru ya sauka kai ruwan sama tunda Allah mulki ya sanya garin daga tudu daga gabas ko dam kuma tana yamman gari idan ruwan nan ya sauka haka zai kwararo da ƙarfinsa kuma zai kwaso tarkace mai yawa da yayi ledoji takaddu ne da sauran dai abubuwan bola duk zai taho da su tare da kumfa a sama za ka gani idan ka je lokacin da aka gama ruwa ka je dan haka za ka ga ta ƙara cika gwargwadon faɗin ta in akwai wani ramin ma a wani wuri shi ma kwarin za ka ga ya cika ƙaramin kwari ya ɗauki ƙaramin ruwa babban kwari ya ɗauki babban ruwa wannan shi ake nufi da bi qadariha kowanne kwari gwargwadon girmansa an fahimci abin to kuma akan hanya ya kwaso waɗannan tarkace ɗin shine zabadan rabiya da tarkace da kuma kumfa zabad asali kumfa ake nufi mun gane wannan misali sai wa mimma yuqiduna alayhi fi nari daga kuma cikin abubuwan da suke konawa akan wuta ibtiza'a hilyatin dan neman abun ado nan nan ya kawo ma saboda ba abu guda ɗaya ake amfani da shi wajen neman kayan adam ba akwai gwal akwai azurfa ko akwai tagulla akwai ƙarfe duka waɗannan abubuwa ana yin abubuwa daban-daban a ciki to ai kun ga ana zuwa ne da su a makera ake zuwa da su sai a ƙona su za a fidda abin da yake na asali shi ma yana da kumfarsa to nan kumfar ta ƙarfe da ta gwal da ta azurfa a kau da ita gefe sai a bar asafi wato tsarkakakken tsantsar zinarin ko azurfa ɗin ai kun ga sai an ƙona akan wuta mun fahimci abin to mun ji misali alma'i ga kuma misali annari zai yi kyau kafin mu je misali annari din mu gama shi mu bada misalin me ake nufi da misalin alma'i din mu koma baya kaɗan ba da labari na cewa yana saukar da ruwa daga sama in ya saukar da ruwan dukkan kwaruruwa suna cika gwargwadon girmansu sannan kuma wannan ruwan da zai taho yana ɗaukar kumfa malamai suka ce abinda Allah madauki ke nufi a nan ya ba da misalin ruwan da yake sauka daga sama ana nufin wahayi wannan shine kwatankwacin misalin wahayi yadda yake saukowa daga sama sannan kuma a ina ruwan nan yake zuba in ya sauka a kwari to kwarin nan shine zukatan mutane zuciya daban-daban zuciya mai faɗi ta ɗauki ilimi mai yawa daga wannan wahayi zuciya takurarriya ƙarama ta ɗauki ilimi kaɗan irin yadda kwari ko dam ƙarami ya cika babba ma ya cika gwargwadon girmansa to haka zukatanmu sannan kuma akwai zabadan rabiyan shine shubuhohi akwai shubuhohi da za su shiga cikin zuciya a yi ta kokowa tsakanin wannan ruwan yana sauka sai kamar da ni zogaya mana a ƙarshe fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a amma shi ko ita kumfa sai ta tafi a bushe yadda iska za ku ganin da nan a hankali kana barin kumfa da kanta take tafiya haka ne ko ba haka ba to haka duk abin da ba daidai ba shubuha idan gaskiya ta zo ƙarfi ya zo rayuwa ta zo shikenan shi ma sai tafi yadda wannan ruwa yake maganin shubuha ai yake maganin ƙasa ta rayu to haka nan kuma wahayi yake maganin shubuha in dai an yi riko da wahayi to shubuha ba za ta tsaya a zuciya ba shubuha da kuma sha'awa duk su ne waɗannan kumfar da za a zo a kaɗe su a tafi da su haka idan ka ɗauko misali na wuta ɗin wannan zinare ko azurfa da ake ƙona shi a makera a wurin wanda ake cewa kun san gurusumeti ko haka ake taiba su da kun san gurusu meti kun san gurusu meti ba da hausa haka ke dilin tafan hausa so da daddu ba kun da ba karanta ba ko nan ce gurusu meti fassarar bahaushe ce ta goldsmith goldsmith shine mato makeri mai harkar gol wanda ke tsaftace gol daga kazanta ya fidda shi rere shi gare gare ya fidda iya gol din da za a amfani da shi wannan shine goldsmith da turanci shine bahaushe ya kira shi gursumeti haka ake cewa in ka karanta littafin bayanan malam abubakar imam a wurare da yawa yakan faɗi waɗannan irin maganganu to kun ga aikin gursumetin ya zo masana'antarsa shine ya reraye gwal daga asalin kumfarsa a watsi da kumfar sai a ɗauki gwal na asali to haka misalin wuta ɗin kenan za a ƙona abu to haka nan shi ma yadda zuciya take za ta reraye abin da ma'anar in an samu haske hasken nan zai bambance abin da yake mai kyau a ɗauke shi a yi amfani da shi abin da ke kuma ba mai kyau ba a yi watsi da shi na shubuha da kuma sha'awa abin da suke amfani da shi ibti za a hilyatin don neman abin ado au mata'in ko wani abin amfani kayan amfani shi ma akwai zabadun mithluhu ai wa min hadha zabadun mithluhu ai mithlu ma fil ma'i yau kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batila kamar haka da kaga haka haka Allah yake kwatanta yake buga misali dangane da gaskiya haka yake buga gaskiya da ƙarya ai karo gaskiya ta zo ta buge ƙarya ta tashi yadda ruwan sama yake zuwa yayi ƙarfi ya samu wuri ƙasa ta rayu to haka zuciya za ta zo ta rayu ta maganin abin da ke cikinta na rani da ƙamfa da ake na rani da rashin ruwa haka nan kuma zuciya ita ma ta karɓi wahayi za ta yi maganin abin da ke cikinta na shubuhuhi da sha'awa mun gane misali fa amma zabadu amma ita kumfar fa yazhabu za ta tafi jifa'a ta kaikashe ta bushe ta sheƙe iska ta sheƙe ta duk inda kumfa take ba a taɓa ba ta lokaci ma a kanta ba sai dai idan kana gaggawa kuma komai gaggawar ka wata kumfar sai ka ƙara ruwa mai yawa sannan kai maganin ta ka batta ita kadai haka kawai ita kadai iska za ta tafi da ita haka ne ko ba ka wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da zai amfani mutane fa yamkusu fil ard sai ku ga ya tsaya a ƙasa duk abin da zai amfani mutane sai ya tsaya kun fa ko sai ta tashi ta tafi saboda dama ita shirme ce iska ce kazalika yadribu Allahu al-amsal irin wannan misalan to haka Allah yake buga su don ku fahimta don ku riski sakon da yake so ya isar yanzu don Allah mutum da ya karanta alkur'ani ya san harkar ruwan sama manomi ne shi ya san harkar abin da ya shafi wannan kayan karau da ake amfani da su zai gane wannan misalin ko ba zai gane ba to amma babban abin da zai fahimta ƙari akan zahirin nassin qur'ani tunda Allah madaki ya ce kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buga misalai duk inda aka ce an buga misali to fa akwai wani abu maqsudi ba wannan zahirin ba to mai hankali shine mai iya hanguwa wannan maqsudin da ake nufi ya iya cewa aiku wannan kamar wahayi da ke sauka ne daga sama ya shiga zukata yayi aiki ya haifar da ilimi ilimin da za a samu hasken da za a iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya a koro ƙarya daga cikin zuciya a tabbatar da abin da yake gaskiya ta zauna a cikin zuciya kun ga idan ba mai zuzzurfan hankali ba ai ba zai iya ganowa wannan abun ba kawai sai ya tsaya iya zancen noman da iya zancen aikin gurusumeti an banci abin to wannan mu abin da ake so mu hango shi asalin misali fa daraba li wahyihi al masala bil ma'i gashi nan zai mana bayani malam ibn qayyim sai ya buga misali da wahayinsa ma'ana yana so ya bada labarin wahayinsa sai ya buga misali bil ma'i da ruwa lima yahsulu bihi min al haya domin kun ga ruwa da shi rayuwa take samuwa ƙasa za ta rayu tsiro ko tsirrai za su fita wa bin nari dangane da wuta kuma lima yahsulu biha min al idaati saboda ita daga ita ake samun haske kuma dama asalin zancen da muke yi na me da me rayuwa da kuma haske ruwa ya sauka ƙasa ta rayu wuta ta samu don a yi amfanin abin ƙarau haske ya samu mun gane misali yanzu yawwa a wabin nari lima ya sulu biha min al-ibaati wal ishraq wa akhbara subhanahu an al-awdiyata tasilu bi qadriha ya bamu labarin cewa kwaruruka da dam-dam tasiru suna cika da ruwa mana ruwa na kwararowa a cikinsu bi ƙadari ha gwargwadon girmansu fawadin kabirun ya sa'u ma'an kasiran wadi babba zai ɗauki ruwa mai yawa wa wadin sadirun ya sa'u ma'an ƙalila shi kuma ƙaramin wadi dam ƙarami shi kuma ya ɗauki ruwa wanda ke shi ma kaɗan gwargwadon girmansa كذلك القلوب مشبهة بالأودية haka zukata suke an kwatanta su ne nan an yi misalin su an sa kamanceceniya tsakanin su da waɗannan kwaruruka ɗin fa qalbun kabirun zuciya babba ya sa'u ilman kafiran zai ɗauki ilimi mai yawa wa qalbun sadirun zuciya ƙarama inna ma ya sa'u bi qadrihi kawai tana iya faɗin iya gwargwadon abin da ta iya ɗauka ne ita ma ƙarama ce don haka ƙaramin ilimi za ta iya ɗauka وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات sannan kuma ya ba da misali ya kwatanta ma tahtamiluhu alqulubu min ash-shubuhati wash-shahawat abinda zukata suke dauka na shubuha da kuma sha'awa wanda wannan dukun san su bi sababi mukhalatati al-wahyi laha sakamakon cakuduwar da ta yi da wahayi wahayi ya zo ya shiga zuciya ya samu shubuha ya samu sha'awa wa isaratihi lima fiha min zalika nan haka yake anan isaratihi a wurin ko yake wa imazatihi haka ya faɗa a can ƙasa ce a wani bugun imazatihi in ce imaza yana nufin dai tamyizi bambancewa isara kuma yana nufin zabura wannan ita ce tafi kasancewar a cikin ilamul muqim ya yi wannan zancen kuma a can ya kawo maganar isara din cewa wahayi idan ya shiga zuciya haka yake zabar irin yadda abu idan ya zo zai kawo tashin hankali da barazana ya rikita abu kafin ya kore shi to abin da ke nufi da isara din kenan idan wahayi ya zo cikin zuciya zai razanar da shubuha da sha'awa kafin ya kore su to wannan shine ma'anar isara din yana bada misali kamar yadda idan abokan gaba sun zo ai sukan fara da razanarwa da tsoratarwa da wata ƙara to wannan ita ce isara domin su zabarar da mutane don a fara yaƙi ko su kore su daga gari duk abin da zai kori wani ai sai ya zo da nuna ƙarfinsa kafin kuma ya aikin da zai to irin wannan shi ke nufi da isara ɗin in mun ɗauke shi akan wannan kalma ɗin kuma dai shine yafi in mun lura da inda ya faɗa a ilamul muqin isli ma fi amin zalika saboda abin da ke cikin su na wannan shubuha da sha'awa bima yahtamiluhu sai ya kwatanta shi da abinda asailu ruwa mamakon ruwa ke ɗaukowa min zabari na kumfa zuba haka yake zaburo da abubuwan bai hargitsa su idan ruwan sama ya taho da tarkace ba haka yi ba ba a tsare yake tahowa ba a hargitse yake zuwa da su kuma sai a kore su a koma da su gefe kumfan nan tana gefe asalin ruwan ya karu abu mai nauyi ya tsaya sannan kuma duk abu mara nauyi sai ya komo gefen nan kuma sai ya tafi to wannan tarkacen wanda baya shiga cikin asalin ruwan shine kamar shubuha da kuma sha'awa da take zuciyar mutum idan gaskiya ta zo an fahimci abin to sai ke cewa wa shabbaha butlana tilka shubuhati bi istiqrar al-ilm an-nafi fiha sai kwatanta lalacewar shubuha a bistiqrarin ilmin nafi'i fiha idan aka samu ilimi mai amfani ya tabbata a cikin zuciya to lalace sai abin nan shubuha sai ta lalace ya kwatanta wannan bi zahabi zalika zabad shine tafiyar wannan kumfa lalacewar shubuha shine tafiyar kumfa ta tafi babu ita ba ta da amfani wa ilqa'il wadi lahu kuma a ce wadin sai koro shi waje ai kowanne dam da dam din ai akwai tarkacen dama a ciki idan ruwa ya zo da ƙarfinsa ga wanda ya zo da daga sama ga kuma wanda ya taho da ƙarfinsa yana jujjuyawa ɗin nan ai idan ya zo zai hargitsa ruwan sai gurɓace sai duk abin da yake cikin ruwan marar nauyi marar amfani duk sai taho gefe sai ruwan kuma ya ƙaru da yawa to haka ilimi yake in ya zo zuciya ilimin wahayi na qur'ani da sunna sai ya zo zuciya sai hargitsa zuciyar daga shubuha sai ya koro ta waje sai shi ya samu gindin zama ruwa mai nauyi sai ya samu wuri ya zauna haka wahayi da ilimi yake zuwa ya samu zuciya sai ya zauna sai ya koro shubuha daga cikin irin yadda ruwa ke koro tarkace ya komo da shi gefe kuma sannan da ƙarshe ma ya fita an fahimci misali sai sai a ina wa ilqa'il wadi lahu yace wa inna ma yastaqirru fihi al-ma'u alladhi bihi an-naf'u abinda zai dawwama a ciki ya tabbata shine ruwa wanda za a amfana da shi wa kadhalika fil masal alladhi ba'dahu hakanan a cikin misalin da yazo bayan sa yadhhabu al-khabathu alladhi fi dhalika al-jawhar abinda ke cikin wannan karo din kayan karo na ado su zinare da azurfa abinda ke cikin su na al-khabath haka ake kiran shi da ma al-khabath mummunan bangaren abu na shi gold din sai ya tafi wa yastaqiru safwuhu sai gangariyar zinarar ko azurfar yastaqiru sai ya tsaya masu aikin gursmetin sun fi fahimtar wannan zancen wa amma darbu hadaini almasalain lil ibad wannan abin da ya shafi wahayi ke mun fahimci wannan misali yadda Allah madauki ya bada misali dangane da wahayi yanzu kuma za mu ji misali dangane da su kansu bayi din su bayi idan gaskiya ta zo musu yace wa amma darbu hadain almathalain lilibadi fa kama qala fi surati albaqara kama da Allah madaukaki ya faɗa ne a surati albaqara kafin mu je ina so in tabbatar da Allah kun gane wannan misalin ku ba a gane an fahimce shi insha Allah yau to yanzu in dai kun gane an yi zance a karan farko dama ya ce mana abubuwa biyu zai kawo misalai biyu da dangane da abubuwa biyu المثال الماء والنار بالنسبة للوحي والمثال الماء والنار بالنسبة للعباد an gani ko sai an fasara misali guda biyu ɗaya dangane da ruwa ɗaya dangane da wuta amma duka akan wahayi ne yadda wahayi yake zama rayuwa kuma ya zama haske a zuciya dangane da wato abu zukatan bayi to yanzu kuma zancen da za a yi yadda za a ba da misali da ruwa da misali da wuta dangane da su kansu bayi din ba dangane da wahayi ba mun gane zancen yanzu so yanzu mu koma suratul baqara mu taho mu tafi فكما قال في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا misalinsu kwatankwacinsu su wa yake kwatantawa in ba ku manta ba a darasin mu na tafsiri munafiqai ko yau masaluhum ka masali ka masali ko ka masali allazi istawqada nar misalin su kamar misalin wanda ya hura wuta ne shine istawqada nar ya hura wuta ya kunna ta falamma adaa'at ma hawlahu yayin da ta haskaka kun ga shi mana an yi amfani da ida'a saboda me mece ce wuta ce yau wuta tana da iba'a saboda hasken da mai konuwa ne mai konewa ne falamma adaa'at ma haulahu yayin da ta haskaka kewayensa shi mutum ai zancen mutane ake yau me ya faru zahaba Allahu bi nurihi bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken su haka ne ko sai Allah ya dauke wannan hasken wa tarakahum fi zulumatin ma'ana suna cikin haskakuwa da wannan hasken ruwa ya zo ya kashe wutar sai Allah ya dauke wannan haske nasu kun ga nan ana zancen gashi ita wutar haskenta iba'a ne amma su abin suke amfani da shi haske ne yau sai sa a kira shi nan kuma nur wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah sai bar su a cikin a dukfai la yubsiruna ba sa gani summun kurani bukmun bebaye umyun makafi fahum la yarji'un su ba sa komowa ma'ana ba za su dawo ba don me haske babu ballantana a gani ko duhu ya yawaita kuma babu abin da suke ji na abin da ake karanta musu sannan kuma ba sa iya magana da za ta fidda su ta tsere da su daga halin da suke ciki har ma a ji a kawo musu ɗauki fa hadha al nari wannan shine misali da Allah madauke buga dangane da wuta mun gane shi kuma dangane da wuta akan wa akan bayi thumma qala sannan sai Allah madauke ce au ka sayyibin minas sama'i kun shi kuma wannan masalan menene hmm masalun ma'i yawwa misalin ruwa kenan au ka sayyibin kaman ruwa minas sama'i da ke sakowa daga sama sai ce fa hadha al-masalul ma'i wannan shine misali da yake bugawa dangane da ruwa wa qad zakarna al-kalama ala asrar hadain al-masalaini yace mun faɗi sirri sirri da yake cikin wannan misalan guda biyu wa ba'd ma tabammanahu da wani abinda suka kunsa min al-hikami na daga hikimomi fi kitab al-ma'alimi al-littafin al-ma'alim yana nufin ilamul muwaqqi'in wa gairihi kamar da wannan mai taƙiƙi ya ambata a ƙasa kuma idan ka je ilamul muwaqqi'in zaka samu wannan magana ya buɗe da magana sosai wajen kawo hikimomi na misali da Allah madaukaki ke buga a cikin alqur'ani musamman kuma a wannan bangare almasalul ma'i wal masal annari wal maqsud to yanzu darasin zai dawo a dunkule dai manufar wannan duk zancen da muke ji anna salahal qalbi abin da nake so in faɗa yanzu kun ga da Allah tun daga farkon babin nan inda lokaci ɗaya ka karanta shi kafin fahimtar sa amma da aka tsaya din nan ya shiga darasi biyu sai ka manta asalin babin ma akan me yake magana asalin babin me yake magana akai ko nake tambaya babi na hudu a wannan littafi yana magana akan me rayuwa ta zuciya da haskenta shine sababin duk alheri dangane da ita a mutuwa ta zuciya da duhun da ke cikin zuciya shine sababin duk sharri dangane da wannan zuciya to ya kawo mana misalai yanzu zai kawo mana wannan darasin wajen alaƙar wannan misalan da suka gabata da kuma sauran bayanai dai dangane da wannan abin da yake so da sai ce maksudi abin da nake so mu kai gare shi shine anna salaha alqalbi gyaruwar zuciya wa sa'adatahu da cin nasararta wa falahahu shine da cin nasara mawqufun ala hadaini al-aslaini yana tsayuwa ne akan wannan asali guda biyu in akwai su akwai nasara akwai farin ciki akwai cin maburi akwai kuma wato samun babban rabo qala ta'ala Allah madauki yana cewa in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin shi wannan qur'ani ko wannan littafi ba wani abu bane illa dhikrun ambato ne wa qur'anun kuma abin karantawa ne mubin mabayyani liyunzira man kana hayya liyunzira man kana mene hayya dan ya gargadi wanda yake mai rai wanda ba shi da rai in an yi gargadin ma ba zai masa amfani ba ko yanzu zuciyar da ta mutu duk qur'ani da za a karanta za ta amfani da shi ba ta amfana ba to ashe qur'ani yana amfanar wato zuciya an dan ai gargadi ne ga zuciya wadda take da rai fa akhbara anna lintifa'a bil qur'an Allah ya ba da labari cewa amfanuwa da alkur'ani wal inzaru bihi da kuma gargaduwa da shi innama yahsulu liman huwa hayyul qalbi wannan yana samuwa ne ga wanda zuciyarsa take da rai kama qala fi mawdi'in akhar kamar da ya faɗi a wani wurin inna fi dhalika la dhikra lalle wannan a cikin sa akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya kamar da yake da zuciya ana nufin zuciya mai amfani mai rai wannan a suratul qaf kenan وقال تعالى حيث ألا متكينا شوى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم in ka fahimci alkur'ani sai ga duk kamar abu da yake magana shi yasa kullum kana karanta maganganu ina nana ta mana duk ɗaliban ilimi ku lazumci littattafan waɗannan bayan Allah min su ibnu taymiya ibnu qayyim in suna hada ka da ayoyi kai ka dauka ba wanda ya fahimci ayar yadda ya kamata a fahimce ta irin su duk wani wuri sai ka ga inda suka kawo aya tana magana akan wannan saboda me na sha ambata mana me sirrin wannan abu saboda duk abin da suke faɗa asali suna ɗaukowa ne dama daga fahimtar daga alkur'ani ba sai an fahimci abu ta hankali sannan a je a nemo a ƙur'ani wani abu da ya kama da shi don ya karfafe shi ba in dai za ka riƙa ɗauko aƙidarka daga alkur'ani daga hadisi to za ka ga cewa kowanne bangare na ƙur'ani da hadisi yana taimaka wannan aƙidar taka domin ka ɗauko ne daga masdari ɗaya masdari ɗaya kuma babu tufka da walwala a cikinsa in ko zuwa za ka ka zauna kai ta tunani kai ta falsafar ka kai ta waye ɗinka kai ta mantsikin ka sai ka ƙare ka ce ai abu kaza shine kaza sannan kuma sai ka zo ka karanta alƙur'ani kana neman wannan abun za ka nemo masa hujja daga alƙur'ani to za ka sha wahala amma wallahi ka tsaya tare da nassi kai ne mai fahimta kuma kai ne wanda ya gane saɓanin yadda za a rika tuhumar masu bin ƙur'ani da hadisi ana cewa su ne waɗanda ba sa fahimta kullum lokaci ya? inji uku tsayi za ka ga kullum ana tuhumar masu bin ƙur'ani da sunna a matsayin cewa wai ba su da fikira ko sun fi an fi so mutum ya je ta tunani wani ma ya yi watsi da ƙur'ani ya ce ƙur'anin nan ba zai amfani ba a wai ana so a mai da mu mu rika aiki da mentality na 13th century waya za a yi ya zama cewa irin wannan tunanin shi za mu rika yi a zamanin yanzu wannan magana ba ta da kyau yau a kowane zamani wahayi shine mai amfani har zuwa tashin alkiyama daga amrar wahayi to an shiga uku da ka zama tare da wahayi za ga duk abin da ke karanta na alkur'ani kamar da kai ake ya ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ya ku waɗanda suka yi imani ku amsawa Allah da manzansa idza da'akum in ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku shi qur'ani yana rayar da zuciya ne fa akhbara subhanahu kaga yanzu wani idan idan mutum mai fahimta ne ba yadda zai ka fahimci abin da ake nufi da lima yuhyikum ka ce abin da zai rayar da ku ku matattu ne mutuwa irin ta jiki kuna kwance a kabari ba ita ake nufi ba ku gani lima yuhyi qulubakum ake nufi ashe qur'ani da kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai rayar da zukata fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna hayatana innama hiya bima yad'una ilayhi ar-rasulu min al-ilmi wal iman rayuwar zuciyar rayuwar mu a tana kasancewa ne da abin da manzo yake kiran mu zuwa gare shi na ilimi da kuma imani fa ulima sai muka san anna mautal qalbi ashe mutuwar zuciya wa halakahu da kuma halakarsa tana samuwa ne bi faqdi zalika in aka rasa wannan ilimin aka samu aka rasa kuma wannan imani din da ke zuwa daga Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya nan darasinmu na 23 sai mu tashi kan inda yake wa shabbaha subhanahu man la yastajibu li rasulihi muna roƙon Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu akan a fahimtar wahayi da ilimi mai kyau su tabbata a zukatanmu mu haskaka da su mu iya bambance abin da ke shine daidai mu karbi abin da ke shine daidai mai watsi da abin da ba daidai ba Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ya gafarta mana laifukan mu ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka rasu Allah gafarta musu marasa lafiya Allah kuma ya ba su lafiya kamar da muka yi addu'a ta musamman muna roƙon Allah har yanzu dai ya gafarta wa malamin mu malam Al-Hasan Sa'id Adam Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah sa aljanna ce mako masa Allah subhanahu ta'ala kuma ya kyautata zurriyarsa haka nan dukkan al'ummar musulmi da suka rasu daga cikin malamai da ba malamai ba ma Allah mu shi gafarta musu sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu